على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لحدي أكو غوت الربيع الثاني شكرا تدبو دير داري حدود أربعين دشدا هجرية wanda ya dace shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna kan darasi na ɗari da sittin a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadin ma'ad na shekul da'awatar islamiyya muhammadu ibn abdulwahab idan yan uwa za su iya tunawa muna kan gazotu ta'if yakin ta'if da annabi sallallahu alaihi sallama ya je da kuma irin abubuwan da suka faru na hisar yan ce hisar ana nufin wato kewaye garin da aka yi zuwa wani lokaci mala ya ta mana bayani har ya zo lokacin da um, ya ce a ƙasa sun ma'akamar saƙif ba da katlihi ashuran sun mara'au annahu la taƙata lahum bi harbi man haulahum min al'arabi fa ajma'u ala an yursilu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rajulan kama arsalu urwata fa kallamu abdiyalain فأبى وخشي أن يصنع به كما وأن يصنع به كما صنع بعروة فقال لست بفائل حتى ترسلوا معي رجالا فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناةً لقوا بها المغيرة ابن شعبة فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه أبو بكر فقال أقسم عليك لا تسبقني ففعل فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم خرج المغيرة إليهم فروح, فروح الظهر معهم فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد وكان خالد بن سعيد الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللاتة لا يهدمها ثلاث سنين ليسلموا بتركها من سفهائهم فأبى فما برحوا يسألونه فأبى حتى سألوه شهرا فأبى أن يدعها شيئا مسمى ماليا ya yi mana bayani a satin da ya gabata dangane da abin da ya faru ya ce lokacin da manzan Allah ya zo madina daga tabuka a watan ramadan a can sama kenan walamma kadima almadinata min tabuka fi ramadana to ya ce wafada alaihi fi zalika ashahar wafdu saqif baki ya samu daga kabilar saqif bayan ya baro tabuka ya zo madina ya tarar da baki daga kabilar saqif waɗannan mutane da ake ta bugawa da su wanda suka yi ta harbin annabi sallallahu alaihi wasallam da kibau sun tattauna da shi sun yi maganganu manzo Allah ya juya baya ya rabu da su Urwa ibn Mas'ud ya bi shi kafin ya shigo Madina kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce ya musulunta shi dai Urwa ya musulunta ya roƙe shi ya koma zuwa ga mutanensa da musulunci don ya je ya da'awa annabi ya ba shi dama kuma annabi ya san halin ‘yan uwansa taƙif ba sa son musulunci kuma ba lallai sai masa da'a ba urwa ya ce ya manzan Allah suna so na fa kamar yadda suke so yan ma kamar yadda suke son yan matan cikin su kuma ibnu qayyim yake cewa wa kana fihim wato muhabbaban muta'a suna son sa suna masa da'a ya fita yana kiran mutanensa zuwa ga musulunci yana tsammanin matsayinsa da yake da shi da ya ga annabi ba za su saba masa ba za su bi shi urwa da ya zo wajen jama'arsa yana musu dawa yana kiransu zuwa ga musulunci ai albishir ɗin da suka fara masa shine ruwan kibiyoyi shi ma kamar yadda suka harba annabi kaga wannan kafin ya tafi ya ce shi ba da matsala yana ganin shi mutum ne mai matsayi a cikinsu kuma insha Allah za su yi mai da'a za su bi shi wallahi ashe ba yanda yake tsammani ba ne kibiya harbi suke ta bashi kibiyoyi ɗin nan masha Allah har sai da suka kashe shi lokacin da yake magagin mutuwa shi urwa ibn mas'ud aka ce me kake gani akan wannan jini naka yace a ba wani abu ne shahada ce Allah ya girmama ni da ita nazo ina kira ne zuwa ga hanyar Allah Allah ya girmama ni aka kashe wannan sai yake nuna duk wanda Allah ya dauki ransa akan wannan hanya ta kira ta da'awa to yayi mutuwar shahada ba mutuwar banza bace yace ba komai ba wani abu ina tsammanin Allah zai tashe ni a cikin shahidai wanda suka yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ku binne ni tare da su sahabban annabi ku kai ni ku haɗa ni tare da su to wannan bawan Allah abin da ya same shi kenan bayan sun kashe shi karatunmu na yau kenan bayan sun kashe shi wannan urwa ibnu mas'ud sai suka dan jira zuwa wani lokaci yan watanni haka ثم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب sai suka ga gaskiya ba su da ƙarfi ba su da ikon da za su yaƙi waɗanda suke kewayen su cikin larabawa suka ce bari su aika wa annabi saƙo suka tura wani mutum zuwa gurin annabi kamar yadda suka aika urwa suka ce na abdu yalai ya ce ba zan je ba don ni ma ina jin tsoron a yi min irin abin da aka yi wa urwa ya ce lastu bi fa'ilin sai dai a haɗa ni da wasu mutane ba ni kaɗai ba suka haɗa shi da wasu cikin ƙawayensu da suka ƙulla ƙawance na zaman lafiya ahlaf da wasu mutane uku daga bani malik a cikinsu akwai Usman ibn Abil As yayin da suka zo kusan Madina suka sauka a wani wuri da ake ce da shi Kana sai suka haɗu da Mugira ɗan Shu'ba ya zabura ya miƙe ya ruga da gudu zai je manzon Allah bishara cewa ga mutanen Saqif sun zo da kansu za su musulunta sai ya gamu da abubakar abubakar ya ce uksimu alaika la tusbiquni ina maka rantsuwa ina maka magiya don Allah kada ka riga ni zuwa yi wa annabi albishir ɗin kun san shi albishir yana da daɗin faɗa kuma kowa zai so a ce shi ne na farkon faɗan albishir mugira ya ce matsayinka ya kai abubakar da darajarka ta kai ga idan kai mun magiya ka roƙe ni akan wani abu ba zan saba ba abubakar ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu yace kaji kaji sannan mugira ya fita zuwa wajensu zuwa lokacin azhar manzo Allah ya ce ku girmama su ku yi musu rumfuna inda za mu tariye su annabi ya musu rumfa ƙubba a gefen masallacinsa Khalid ibn Sa'id shine wato ɗan aike da ke tsakaninsu da annabi ya faɗa su faɗa a aiko aiko ba a haɗu jiki da jiki ba annabi ya ce ku ajiye su a can mu muna nan me kuke so ta ai ba musulmi ba ne ba a da garanti ba ga abin da suka yi wa urwa ba jiya jiya suka harbe shi suka kashe shi to wannan yana nuna mana muhimmancin yin taka tsantsan akan mu'amala da abokin gaba kana jina ka kula ka zama mai ilimi ka zama mai basira ka zama mai lissafi ka zama mai tunani duk lokacin da za ka yi mu'amala da abokin gaba kar ka sake masa jiki da wuri in ba ka ba za ka sha mamaki shi hadisin annabi a cike yake da ɗaukan izina da darasi to sun yi tambayoyi ga annabi ashe sun zo ne za su musulunta amma da sharuɗa cikin abin da suka roƙi shi wato khalid ibn sa'id ya suka ce ka je ka gaya wa annabi cewa za mu musulunta amma ya bar mana lata gunki aikun san lata da uzza da manata salisatal ukhra allata wal uzza to waɗannan saqif din ka san dai gunkin lata ko yaro ya san lata ko to waɗannan su ne masu bautan lata da uzza da manata saboda tsabar sun sha madarar bautar gunki da shirka ɗin suka ce suna neman alfarmar don Allah a kyale ta kar a rushe ta saboda me sun tabbatar annabi matukar ya samu dama ya samu iko sai ya rugurguje waɗannan gumaka kuma shine daidai shine sunna duk inda musulmi ya ga gunki inda ya samu dama yana da iko da dama ya faskare shi ya sassare shi ya zubar da shi saboda gunki kishiyar Allah ne ana zuwa a tsuguna a yi masa bauta ba Allah ba suka ce so suna son a kyale musu ita shekara uku salasa sinina saboda su kubuta daga hannun wawayensu su ma sun san ‘yan taƙif ɗin akwai wawaye a cikinsu. Ka gaya masa ya ɗan ƙyale mu za mu batta ba za mu a rushe ba, har a ce mun zo mun karɓi addinin wanda yake rushe abin bautanmu. Shekara uku muke so, don saboda wawayenmu su ɗan ɗaga mana ƙafa, fa'a ba annabi ya ce ka je ka ce musu ba za a yi ba. Ya kaga izzatul Islam. ya kaga fawa ta fara samuwa annabi ya ce ba zan bari ku ci gaba da bautar wani Allah ina da dama ina da iko shekara uku in bari ana bauta lata ban sassare ta ba kana nan kana lallabawa sai dai in baka samu dama ba duk wanda ya samu dama ya yi wa Allah aiki kawai فأباه يتيا فما بره يسألونه سكي تتنبينسا سنة تروقو كي هقولي كبر من لاتا يشي بذن بريبا كي هقولي كبر من لاتا يشي بذن فبريبا كي هقولي كبر من لاتا يشي بذن بريبا kai daga shekara uku sai da suka ce to dan Allah ka bar mana ita koda wata daya shi ar ne malam in ya samu dama a kanka ba abin da bai zai yi ba idan kuma kai ne kake da ƙarfi a kansa akwai ladabi ƙwarai kuwa tunda kai kake da fawa a kansa akwai ladabi abinda nake so ku gane a cikin wannan hadisin irin ƙarfi da Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau mushrikan su suke neman yi musu alfarma ya basu su bauta wa wani Allah saboda annabi ya yi ƙarfi ya ce fa'aba an yada a shay'an musamman annabi ya ce ko ko me ko mun karancin lokacin da kuka ambata ba zan fa bari ba sai dai in ban samu dama ba wa kana fi ma sa'alu an yu'fiyahum min as-salati wa alla يكسروا أوثانهم بأيديهم وقال أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه daga cikin abin da suka ce suna so da Allah in sun musulunta magana sallah da Allah a haƙura da ita arne kenan kamar kai ne wani zai ce zai musulunta ya ce ba Allah maganin sallah ai haƙuri a'a to ai musulunci sallah ita ce musulunci ana ba da labari wani bawan Allah ya musulunta dab da ramadani rabon da ya samu kenan dab za a shiga wata ramadani ya karɓi kalma babban mutum ne a wani gari attajiri ana murna ya musulunta yana ta dafa abinci yana alhamdulillah alhamdulillah ramadan tana shigowa ladai da salatu khairun minan nabi aka ce to oga ba cin abinci daga yanzu yace eh aka ce akwai azumi yace ba komai za mu yi shi Oga fa da ya ɗauki azumi ya fara zirga-zirga a falonsa yana ganin gwangwanin bambita da madara da filas ɗin shayi na farko dai an tashi shi ya yi sauri ya ci abinci sosai rana tana yi baki ya fara bushewa yamma tana an zo gaisuwa yana sannun kuɗe wallahi wanda yake ba da labarin nan ya ce mutumin nan fa da ƙarshe zuwa ya ƙofar ɗakin sai ya faɗi ya kwanta ana zuba mai ruwa daga ƙarshe ce ku ba da ruwa in sha ya ce ku ba ruwa in sha ya ce ba zan iya ba aka ba shi ruwa ya sha ya yi gumi ya ce kai wannan musulunci na kuwa ka yi ke ya ce sallah za mu yi shi amma wannan azumi ba yanzu ba ya ce sam ya zai iya ba yunwa kai ta shawara to yanzu ya za a ya za a yi oga fa ya ce ba zai iya zai kuma ana murna ya shiga musulunci ka ce a ɗan ɗaga masa ƙafa kwana ɗibi haka a gani ko a tallata masa to ana iya samun wannan matsala inda zai ce shi a addininsa ba zai azumi ba to ba zai yi ba haka za a yi ta gwada masa a yi ta gwada masa a yi ta gwada masa sai ya koya saboda malamai sun faɗa cewa Allah bai farlanta wa ɗan adam yin azumi ba sai da ya tabbatar ya gwada ya san shi ya halice mu ya san cewa gangan jikin ɗan adam zai iya yin azumi haka da ubangiji ya tabbatar za mu iya sai ya ce mu yi kuma ba gashi muna yi ba kuma za mu iya shi ya faɗa ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da haka zai iya yi ba wani wanda ba zai iya azumi ba zai iya sai bai sa shi ba sai dai rago ne kuma lalace sannan kuma annabi ya ce za ku za ku karya gumakanku da hannunku gumakan da kuke bauta musu ku za ku zo ku ɗauki makami ku faffaskare su ku sassare su bi aidikum suka ce don Allah suna neman alfarma kada annabi ya sa su yi wannan abu da kansu a bar maganar sallah ba za su iya yin ta ba sannan maganar kakkarya guma kama gaskiya ba za su yi ba sai manzo Allah ya ce to maganar da ya karya gumaka da hannayenku za mu yi muku afuwa wa amma sala fala khaira fi dinin la salata fihi amma sallah babu alheri akan addinin da babu sallah a ciki ba zan yadda a ce kun shigo addini na ba ku sallah ba da ka la khaira fi dinin la salata fi to kai ma sai ka gaya masa duk wanda aka ce wai ya kai wani matsayin da shi sallah ma baya yi asa akwai waɗanda sukan kai matsayi na fana'i sun ƙure to sallar ma gama gari ne suke sallah to annabi ya ce la khaira babu alheri fi dinin duk addinin da mutum zai yi shi baya sallah a cikin ba alheri a ce mutane dai suka ce to za mu musulunta mun yadda mun karbi sharadi kenan jama'a ba wani bakon abu ba ne zai iya yiwa mutum ya zo zai musulunta a wajen ka ya zo maka da sharaɗi kar ka kore shi a mu ba za mu yadda ba kaza kaza a ya ce faɗi abin da za ka faɗa mun shi abin da kaga zai ɗauko ka ɗauka wanda ya fi ƙarfin tunaninka tambayi malamai wanda ku aka zo da son zuciya a ciki to sai a mayar musu kayan su a ce a ku je ba ku shirya ba sai kun shirya tukunna فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين malam ya ce yayin da suka musulunta sai aka nada musu Usman ibn Abil As Usman ibn Abil As shi aka nada musu ya zama shugabansu wannan yake nuna duk lokacin da aka samu mutum biyu uku hudu biyar dole ne a samu waye zai zama shugaba dole ne wannan a samu waye zai zama shugaba saboda ya fi su kwaɗayin fahimtar addini da neman ilimi kuma wannan ma'auni ne da malamai suke faɗa cewa duk lokacin da kuka zo za ku ba da wani matsayi na shugabanci a addini wani abu mai nagarta ku duba wa yake da sha'awar ilimi wa yake da sha'awar ya yi karatu to shi za ku dankawa ku ce kai ne shugabanmu ko kai ne shugaban suwa ne saboda ana kyauta da zaton duk wanda yake mai kwaɗayin neman ilimi yana zuwa makaranta to barnarsa ba za ta kai ga wanda baya zuwa makaranta ba kun gane wannan? tayo yanzu sun musulunta za su tafi za su koma garinsu dama ina gaya muku adadin ko malam ce falamma tawajjahu ila biladihim ba asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum abu sufyan wal mughira li hadmi taghiya to annabi zai fara aiki fa falamma dakhala mughiratu alaha bil mi'wali wa qama dunahu banu ma'sab khashyata an yurma aw yusaba ka urwa wa kharajat nisa'u saqif hasran yabkina alaiha ولما هدمها أخذ مالها وكان ابن أروى وقارب ابن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفد حين قتل أروى يريدان فراق السقيف فأسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي من شئتما قال لا نتولى إلا الله ورسوله قال وخالكما أبا سفيان ابن حرب فقال خالنا أبا سفيان خالنا أبا سفيان فلما أسلم أهل الطائف سأل ابن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي دين أبيه من مال الطاغية فقال نعم فقال قارب وأن الأسود يا رسول الله فقده وعروة والأسود أخوان لأب وأم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا فقال قارب ابن الأسود يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه وإنما الدين علي فقضى دين أروة والأسود والأسود من مالهما طيب يا عند سكا مسلمتا داما تبيئر yanda abin yake idan an zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an musulunta manzo Allah zai ce ku dan zauna ƴan kwanaki ku koyi addini a koya muku su mabade na addini sai a ce ku tafi ku je ku yi ta da'awa wato anan abin da nake so mutane su gane duk inda ka ji tarihin wasu jama'a sun zo wajen manzon Allah sun musulunta to ka irga iya ƴan kwanaki ko ƴan watannin da suke yi ba masu yawa bane annabi zai ce ku tafi ku je ku yi da'awa kenan ita da'awa da karantarwa ai da, da kiran mutane zuwa ga musulunci kwadaitarwa nake so in ce ba sai mutum ya tara ɗumbin ilimi ba su sahabbai malam karatu kaɗan suke ɗauka mai albarka su ta yaɗa shi su ta maimaita ɗan wannan abun da suka sani yanzu waɗannan mutanen duka-duka kwanan nawa da musulunta amma yanayi ya saka annabi ya ba su dama ya ce kuje ku ne malamai a garin kuje ku yi ta dawa abinda ba su sani ba malam raƙumi suke hawa sai su tara tambayoyi akan addini sai su hau raƙumi sai su zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce gashi gashi gashi ba su ansa sai su koma shi sa yana daga cikin hikimomi na da'awa a rinka gayyato waɗannan mutane maguzawa da muke da su wanda ba musulmi ba a jihar Kano misali tun da yanzu a Kano muke su shigo gari a basu musulunci su zauna wata ɗaya wata biyu wata uku a koyar da su sallah da yan farillan sallah da yan abubuwa sama-sama na addini a ce ku koma ƙauyukanku tun da yanzu an kasa ɗaukan nauyin masu da'awa musulmi sun kasa ɗaukan nauyin masu da'awa su tura su ƙauyuka su je su yi da'awa su rinka biyan su a wata an kasa yi sai kaɗan wannan kuma ku faɗa da babban baƙi da wasali yana daga cikin matsalolin da ƙungiyoyi na da'awa a nan kano suke fama da shi mushkiloli da damuwowi za su je ƙauyuka su musuluntar da maguzawa su karbi kalma amma babu ko mutum ɗaya da zai je zauna da su ya koya musu addini kaji ɗaya ba za kuma a iya zuwa a zaɓo mutum uku hudu biyu biyar a cikinsu a kawo su birni a ajiye su a masallacin nan wani ya ɗauki nauyin ciyar da su da shayar da su suna zama suna jin karatuttukan da ake yi suna jin hausa ai a koya musu alwala a koya musu tsarki a koya musu abubuwa na laruran addini wata uku a ce a mai da su ba a iya yi idan akwai wurin da ake kaɗan ne wanda a yanzu in na rufe idona zan sha wahala kafin na tuno a nan Kano cewa muna da wani wuri da muka tanada da wurin kwana da abinci duk girman Kano din nan da za mu je mu rinka ɗauko maguzawa a tudun wada a sumaila a doguwa a kaza a kaza wanda kiristoci suke kai musu farmaki suna so su mai da su kiristoci a jihar mu ni ban san wani wuri da wani attajiri ya ba da wani gida ginanne ce wannan gida ne na wakafi don Allah a rinka ɗauko maguza wannan daga ƙauyukansu da aka ba su kalma wata uku kawai a yi musu wani kwas na addini wata uku a ɗan ba su ci da sha a mai da su ƙauyukansu a ce ku je ku ci gaba da karantar da mutane ba a yi daka da'awa wahala take sha a nan da'awa wahala take sha a hannunwa a hannunmu mu musulmi an samu karancin taimako daga attajiranmu da masu kuɗinmu da masu mulkinmu daman gwamnati ba a magana a kanta ba lalle ta sa hannu da ba da taimako a cikin irin wannan ayyukan ba ba shine a gabanta ba amma masu kuɗinmu da attajiranmu za ka yi mamaki idan aka gaya maka maguza wanda suke jihar kano sun fi ka iya hausa kuma in gadara ɗan kano ne sun fi ka gadara da iyayensu da kakanninsu da waye da waye da waye duk anan aka haife su hausawa ne amma maguzawa har yanzu ba mu iya isar musu da kalmar la ilaha illallah mun kare kashe kudadenmu a manya-manyan masallatanmu a cikin birni amma mutanen ƙauyuka suna buƙatar da'awa ba hali akwai wurin da wallahi tallahi ko ba birbire shiga ba kuma jama'a ce dubu nawa kana zaune sai dai ka rinka ganin motocin bishara da mashinan bishara na kirista suna shiga suna tallata musu kiristanci su karɓi kiristancin su zo kuma su yaƙi musuluncin kuma suna jiharka yanzu masu halinmu ba za su ba da gudunmuwa ba ga samari matasa muna da su sun gama sun haddace ƙur'ani sun gama jami'a ba su kafin su samu aiki ko sun gama sakandare kafin su ga jami'a mu rinka tura su wannan mu tura shi can wannan mu tura shi can bayan wata uku ku zo ku ba mu labari mutum nawa suka musulunta mu tattara taimako mu je mu kai musu ba a iyawa wallahi wannan shine abin da yake faruwa da'awa ina gaya muku jama'a tana cikin wahala a wannan jiha ta mai albarka jihar Kano kuma akwai maguzawa waɗanda hausawa ne ba fa kiristoci ba ne ku fahimce ni su hausawa ne tsagwaron hausawa amma kalmar la'ila illallah ba ta je musu ba har yanzu ko ta je musu ba a gamsar da su ba ko an je an gaji da zuwa suna nan suna noma noma shine aikinsu ko cikin gari ba sa shigowa Allah maguzawa ne 'yan Kano shekaru hamsin saba'in sittin shekara ɗari a wannan ƙauyukan namu na Kano ɗinnan duk wannan axis ɗin da na gaya muku doguwa tudun wada wane ne wane ne bebeji wannan duk kewayen ƙauyukan nan na ga kunzuminsu ne suna nan barkace ina maimaita muku hausawa ne maguzawa ba musuluncin ba kiristancin suna jiran a tallata musu addinin islama muna nan cikin gari muna zaune ana taraddi wani ya iya wani bai iya ba wani ya yi kaza wani bai kaza wani mai kaza ne mun kare a nan muna ta faɗa da juna can kuma ga su can suna buƙatar tallafinmu da agajinmu wanda aka fi ƙarfinmu aka riga mu kiristoci su je su wafci na wafta wannan haka abin yake a nan jihar kano saboda haka duk wanda ya gwamna a jihar kano yana musulmi wallahi tallahi sai allah ya tambaye ka wani gudunmuwa ka bayar wajen musuluntar da waɗannan maguzawa a jihar kano kowane gwamna ne kuwa tun daga lokacin da aka fara Kano har Kano ta zo ƙarshe matukar mutum musulmi ne yana shugabanci sai Allah ya tambaye shi wace gudunmuwa ka bayar wajen musuluntar da waɗannan 'yan jihar kama guzawa hausawa da ba sa sallah da kuɗin da ake rabawa mawaƙa da motocin da ake rabawa mawaƙa ai gwanda a sa wannan kuɗi a je a taimaki waɗannan maguzawa a ba su kalmar shahada a ɗauki yara matasa sai su shekara hudu suna fita da wannan kudaden sai su shekara hudu suna fita har lokacin tenuwa din siyasa ta kare wallahi ba a cinye wannan kudin ba suna yin da'awa nawa ne zaka ba yaro ka tura shi je ƙauyen Sumaila ko ƙauyen Bebeji ya je da'awa nawa zaka ba shi a wata nawa zaka ba shi to amma ba a nan tunanin su yake ba wani abun aka dora musu daban kuma in ƙuri'an ne su ma suna da ƙuri'a aiki amma waye zai zama gatan waɗannan maguzawa waye zai zama gatan su waye zai taimaka musu kuma kar ku manta fa ƴan uwanmu ne Hausawa masu magana da yaren Hausa ba fa Iyamurai bane ba Ibo bane ba ba ba Tula bane ba Hausawa ne yatakallamuna bi alsinatina hum min bani jildatina kuma jira suke a zo a tallata musu wannan addinin a ba su wannan kalmar suna son haƙuri suna son tallafi a kan buhun take ɗaya sai wani ya yi kalmar shahada a kan injin niƙa guda ɗaya da za ka kafa musu injin tuƙa-tuƙa na niƙan nan in ka kafa musu a wurin sai su musulunta yanzu wani babban mutum a wani a wani ƙauye a jihar Bauchi ya aiko ya ce a gaya mini tun ba yau ba cewa ya shirya zai musulunta amma shi babban mutum ne ya ce ku gaya wa malam ni babban mutum ne ina da daraja ina so a zo a gina mini masallaci a kofar gidana da inda musulunci zan rinka yin sallah a ciki da yan uwa ɗalibai muka tura su suka je da awa a rana ɗaya wallahi sai da mutum sama da ashirin da wani abu suka musulunta rana ɗaya akwai su suna nan fa da yawa suna so su musulunta amma waye zai sa kwabansa ya taimaki da'awar waye ya yi imani ya yadda da wannan kira da ake yi zo ya sa sadakatul jariya ɗinsa a samu matasa muna da su birjik a zaune wanda za a tura su su shiga wannan ƙauyuka duk inda za a je inda za a sallame su a ba su na ci da sha a wata wallahi za su yi to kaji mala yadda annabi yake da waɗannan mutane mutanen saqif suka zo suka musulunta ya koya musu yace to ku koma garin ku ku je ku yi da'awa kuma matukar musulmi suna so su yada wannan addini matukar musulmi suna so su zo su yada wannan addini to wallahi sai sun yi aiki da abin da annabi ya yi kuma musuluncin sai ya fi yaduwa da wuri-wuri da wannan uslubi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya bamu ikon gyarawa da haka musulmi ɗan Kano akwai kalubale a kanku akwai maguzawa birjik Hausawa waɗanda ba sa sallah ba su ma san sallah ba sana da Muhammadu ba indijin ne fa ba baki ba ne ba fa tsallakowa suka yi ba fa su ba su ma san ko ina ba in ba Kano din ba in Hausa kake ji da ita sun fi ka iya Hausar su a daji suke kuma suna bari a shiga cikin su a ji a isan musu da sako Allah ya sa mu tuna da su da'awar ce jama'a ba za ta yi ba sai da kuɗi duk imaninka da tsoron Allahnka kana so ka je kai da'awar ai dai dole ka nemi kuɗin mota za ka je ko duk imaninka da kishin addininka dai in ka je garin dai dole ai ka nemi dan abin da za ka ci a bakinka ko duk imaninka da son addininka da son da'awarka idan har kana da yar matarka ka ce bari ka ce shiga ƙauyen nan ka je ka zauna su ai dai ka dan bar mata kwanin shinkafa ɗaya biyu uku a sati biyu da uku da za ka yi ko to ka gaya min idan babu kuɗin da za a yi wannan ya za a yi da'awa to wallahi abin da ya kashe mana da'awa a Kano kenan akwai matasa masu son su yi amma babu kuɗin da za a yi sponsorin ɗin su je su yi kowa kuɗin su yake so amma ga shi foundation ma kar ma ka ba wani kuɗin ka zo a baka shawara ka yi foundation na yada da'awa da taimako kowa kaka ba shi kuɗin a tara maka matasan a ba su tsarin aiki ka ɗauki supervisor da zai rinka duba su ka rinka biyan su daga kamfaninka mun kai wannan ka gama mana ko taro kada ka bada bismillah wa zai amsa kiran daman sai dai kai ta ci alaba da lada tunda baka da kuɗi wallahi idan ana gaya maka malam tasku da yake cikin harkar da a wannan abun bakin ciki ka dai ka ga mutane malam sun musulunta iya ganin ka wallahi suna sallah a masallacin kara kara wallahi to su da maguzawa ne na abincin da za su ba abin da suka sani su ba san wani tara kuɗi ko na ba abincin da za su ci shine kawai rayuwarsu ina za su samu wani kuɗin za su gina wani masallaci da abin nan babu wallahi wa zai musu mudin ne ne muhammadawan ko ba ka bane ko ba muhammadawa bane ni na tabbatar samarin musulmi yan kano ga sunan wallahi da za a ɗebe ku a kai yawo a ƙauyukan jihar kano ɗin nan na maguza nan na rantse da allah wani in ya dawo sai hawan jini ya kama shi yanda kuke da kishin addini a cikin garin nan kuna da son addini wallahi kuna zuwa wajen wa'azi da wurin karatu amma yau da za ku shiga ƙauyukan nan ku je ku ga ƴan uwanku matasa irin ku irin ku Hausawa suna Hausa ba su iya sallah ba ba sa sallah kwata kwata ba su ma yadda da sallah ba da sai kun zubar da hawaye kuma na tabbatar da za ku samu tallafi a shirye kuke za ku ba da lokacin wani zai iya ba da kansa shekara guda kafin ya samu jami'a wani zai iya bada kansa shekara rabin shekara wani zai iya bada kansa a wata sau biyu wani zai iya bada a sati kwana biyu to amma babu suna nan haka suke girma a ƙauyen su yi rayuwar ƙauye su mutu suna maguzanci ba a kai musu dawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada su da Abu Sufyan lokacin da za su tafi garin su ba sun karbi kalma ba sai yace ina Abu Sufyan ina Mughira yace gashi yace ku tafi ku je tare da su ku je ku rushe mana wannan Allah nasu lata din ku sa abun faskare ku faskare shi muhira ya ɗauki mi'awal kamar gatari kamar kamar abun faskare ya yi kan wannan allah nasu zabga masa gatari akwai bani banu wato wata kabila wasu mutane banu ma'asab ko mu'asab sai suka tafi don su taimaka wa shi mughira ya yi aikin da annabi ya tura shi ya yi wannan aikin jihadi ne rushe gunki rugurguje gunki rusa shi saboda suka ce bari su taimaka masa a ɓoye ta baya bari su raka shi saboda kar ya je a harbe shi kamar yanda aka yi wa urwa aka harbe shi a gaban kuma ka karanta tarihi da abin da suka yi wa urwa malam ka san me ya faru mugira yana tafiya zai cinkari waɗannan gumaka zai rushe su don ya yi aikin manzan Allah ashe mutanen nan marasa kirki kafirai sai suka saka matansu matan safif suka ce ku tsirara ku fita kuna kuka ku ce ba ku yadda ba to mu gira sahabi annabi ya koya mai kamewa da ido ba za a ga mata ba za ya shigo gari zai zo aikin Allah sai ya tarar da mata sun yi layi tsirara zigidar ba riga ba wando yabkina suna ta kuka wayyo Allah wayyo za a musu kaza su ba su yadda ba su ba su amince ba za su yi ma za su yi masa suna masa hayaniya ko kula su bai ba kawai shi me yake dubawa ya zai samu wannan gumakan ya je ya rugurguje su kawai ba tsirara ku kai ba sai na kalle ku ba ma ya wuce directly ya zai tarar da gunki an tara mai dukiya dama haka suke sun je bautar gunki a saka mai zinari a liƙa masa azurfa a sa masa kuɗi a sa haka suke yi ba hankali arne mala mushriki ko a samu wani ya zo da daddare ya tattare ya yi cafanan sama a shirme ya rugurguje shi ya ce kuma dukiyar da suke jikinsa ganima ce ya kwashe ta ya ce sai na kai wa annabi akwai wani ana ce da shi ibnu urwa wannan urwa ɗin da aka kashe to akwai ɗansa akwai ƙarib ibnul aswad shi kuma suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin waɗannan baƙin su zo wa annabi su kuma da ɗan gidan urwa ɗin da shi ƙarib ibnul aswad sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin waɗannan baƙi su zo a lokacin da aka kashe urwa ma'ana ɗan urwa ya je gurin annabi lokacin ya ba da labari an kashe mai uba me ya kawo ku da ƙari da ibn urwa sun zo wajen manzon Allah ne suna suna so shaida masa ya rasulullahi daga yau ba mu ba saqif wannan kabilar kafirai saqif ya manzon Allah mun barnanta da su saboda sun kashe mana uba suna zuwa kawai daga kawo wannan kuka suka ce ya manzon Allah muna shaida mama mu mun musulunta kawai kawai suka karbi kalmar shahada manzo Allah ya ce ku je ku bi duk wanda za ku bi in kun ga dama suka ce a a ina yace ni can da kun musulunta ku je ku tsaya karkashin kowaye ma suka ce ai ba wanda za mu bi in ba Allah da manzon Allah ba kaji imani yace ga kawunku Abu Sufyan mutanen ta'if sun musulunta ahlu ta'if ibnu urwa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah ina neman alfarma babana dinnan da aka harbe shi ai kuna karanta muku kissar harbe urwa ko to ɗansa sai ya ce ya rasulullahi babana da aka kashe shi yana da tarin bashi ko za ka taimaka ka biya wa babana bashi malam kaga ƴaƴan kirki duk da na kwarai duk ɗan arziki malam lokacin da ubansa ya bar duniya babban abin da yake fara tunani bayan ya binne shi sai bincika ya ce ko ana bin ubana bashi saboda malam bashi bayi da daɗi bashi bayi da kyau manzo Allah ya faɗa duk wanda ya mutu ana bin sa bashi bai biya ba ba zai shiga aljanna ba wannan hadisin yana bani tsoro kwarai da gaske ba na so na faɗe shi ina faɗan sa ne a dole wallahi saboda nauyin sa in ka tuna yau rayuwar nan da ake ciki waye yake rayuwa baya neman aron kuɗi da zai rayu da shi musamman a cikin wannan mummunan yanayi na matsi da mutane suke ciki in ta koke ta koke ta koke wallahi malam dole sai ka je ka nemi taimakon dan uwanka ya taimaka ma da dan abinda za ka rufa kanka asiri wani ya ce mini malam jiya jiya ya gaya mini ya ce malam ina da jari a kasuwa wannan yanayin da ake ciki al'amari ya lalace jari na ya karye gaba daya ya ce malam ba na samun ciniki saboda kowa ya san kasuwa in kana da kaya kana samun customers kana samun ciniki da zarar shagonka ya yi babu kaya to waɗanda ka ba wa kaya wanda ka ba wa kaya su sayar su dawo maka da kuɗinka ka daɗa ba su kaya su kansu da kake bin su ba shi gudunka za su yi kayan shagonka ya yi ƙasa kana bin sa naira miliyan uku miliyan hudu ya karɓi kaya wallahi in ya ganka kauciya zai yi bire baka ba kudin kadin shi yake juyawa shi ma a shagonsa da haka abinda ake yi shine ka zo in baka kudinka ka bani sabon kaya ka duba yadda ake farayuwar saboda shi ma wancan dan tallan mai sai da kaya a shagon nasa in ya kuskura ya biya bashin da ake bin sa duka bai karbi wani kaya da zai zuba a shagonsa ba karaya ta zo masa haka ba ake kasuwar ya ce tumalan na samu matsala ni inda nake karban kaya an ƙiya bani kaya mai gidana ya ce yana bina naira miliyan biyar sai na cake masa wannan miliyan biyar sannan ya bani kayan miliyan kaza ya ce na yi na yi abu ya gagara ya ce ina bin kuɗi na nuna mai littafi na ce gashi ina bi ya ce ka je su baka kudinka ka ban kudi in baka kaya malu shahid mala ya ce a kasuwar mu mutum zai zo ya ji saro kaya a wani gari ko a wani wuri ya ce wallahi malam sai kai kwana arba'in kwana arba'in wallahi al'azimu baka sayar da kayan da ka je ka ɗauko ba wata ɗaya da kwana kaza ya ce kudin mota da za ka yi daga gidanka ko man da za ka zuba a babur ɗinka ka je kasuwar ka dawo nawa ne gida idan ka taho za a ce ka tura kudin cefa ne kai kanka duk lalacewa a baka ci komai ba yau ka ci dubu ɗaya ya ce wallahi haka mutum zai je samu makocin sai ce wani don Allah tsaranta mu yan dubu biyar ko dubu uku ka karba a nan gobe ka koma shagon sai ce ƙara gaba wancan ma ya ce wallahi malam kafin watan ya ƙare sai ga mutum ya tara bashin dubu talatin dubu arba'in a kansa ga kuma gida a shagon unguwa an ka karbi bashin kayan abinci malam idan ana karanta maka labarin rayuwar da mutane yanzu suke yi hatta 'yan kasuwar da suke burga mashin suna tafiya kasuwa wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba kaɗan ne masu nasibin da suke samun ciniki akai-akai ɗin rayuwa ce ta bashi wannan manyan 'yan kasuwa wannan ba su ake ba muna magana ne akan ƙananan 'yan kasuwa wanda su karɓo su kasa su sayar ku je ku tambaya wanda bai da baki a waje bai da baki a kamaru bai da baki a chadi bai da baki a nijar shi ɗan kaɗan ne yake ɗan kasawa ya samu ba shi to a yi takatsantsan wajen cin bashin sai a bi a hankali dan duk wanda ya mutu akwai bashi fa a kansa to fa dole sai an biya zaman lafiyanka da ubangijinka a biya maka bashin da ake binka kun sani an yi lokacin da manzon Allah in yazo zai sallah wa mamaci sai ya tambaya akwai bashi duk an manta wannan hadisi to wannan wani liman ya sai wannan tambayar yanzu ai sai dai ka bar gawakin gaba ɗaya ba za su sallatu ba Allah wani ya ce ina bin wani kuɗi da yawa a kasuwarmu na buga na je na neme shi ina zan same shi ina zuwa aka ce ayya ayyau satinsa uku Allah ya mai rasuwa ya ce hehe aka ce wallahi ya mutu ya magana wa aka ce tab yanzu haka gidansa abinda za a ci ma makota ne suke tattarowa su bayar ina magana kuɗi kuɗinsa ya cinye tuntuni ya za a yi yana kabari ka san wannan automatic asara ko to wannan ita ce automatic asara wa zai biya shi ha magadan da za su biya shi mai gidan ya mutu abincin da za a ci ma bayan ya mutu sai an nemo a makota aka ce irinka irinka irinka yan kasuwa da suka kawo kuka wani in yazo sai ya ce ya yafe wani kuma sai ya juya ya yi tsaki ya ce Allah ya isa ya tafiyarsa Allah sa hukumominmu su ji waɗannan bayanai su ƙara tunani su sassauta wa mutane su inganta musu hanyoyin samun kasuwa mai kyau da jari mai kyau mutane su yi rayuwa mai daɗi amma wallahi malam rayuwar ba ta da daɗi kwata-kwata kwata-kwata kwata-kwata kwata-kwata kuma wallahi malam mutanen mu alhamdulillah suna da tawakkali suna da imani haƙurin da mutane suke wallahi ya wuce duk yadda kake tsammani wallahi mutum magidanci fa zai wayi gari fa da matansa da 'ya'ya masu zuwa makaranta sai ce wallahi wallahi yau sati na guda wallahi ban da kokobo tun iyalinsa suna tambayansa kudin cefane amma haƙura amma in ba ku yadda da wannan karatun da nake faɗa ba idan ka koma yau da daddare ka binciki makotanka gaci kuma dole ne a matsayinmu na masu karantarwa mu rinka bayani akan halin da al'umma take ciki saboda me waɗanda ba su sani ba su sani inda wani tallafi da gudunmuwa da za a kawo na canjin wannan tsari da ake ciki ai kokari a canja ba abu ne na yi shiru ba gaskiya bawan Allah ya ce ya manzan Allah babana ya mutu don Allah ka biya masa bashinsa daga wannan dukiya na malu taghiya wannan dukiya da da da da, da mugira a yaje yaje dan ya rushe wannan gunki aka samu ba ya ce ya tawar da dukiya ba ya ce ya rasu latin da mutanensu ne suka kashe min uba a ɗebo cikin dukiyar da aka samu ta ganiman nan a biya wa uba na bashi wanda Allah ce na'am za a biya Allahu akbar ka ji shugaba malam ai shi ma qala la qattu illa fi tashahudihi manzo Allah bai taba cewa la a ce waye abu ya ce a'a ba ya ce la sai dai a tahiyar sai ce la ilaha illallah ko ba da shi zai ce ka jira ba a da shi ba ba a da abin da za a baka sai a ce ka jira ko ka zauna ka jira ko ka tafi ka jira kuma wata rana ka manta za a kira ka a ce ina wane wane ya ce gashi ya ce ga rabanka Allah ya kawo maka wallahi malam shi yasa suke kaunar annabi malam sama da yadda suke kaunar komai a duniya saboda mutum ne da ya iya siyasar zamantakewa fiye da yadda kake tsammani shi ba bai da kuɗin amma kuma in ya biyo ta hannunsa to wallahi sai wani ya samu daman shi ba zama ya dan ya tara ba kuma yana shiga cikin sha'anin mutane yana duba talaucin masu talauci yana rage musu raɗaɗi yana kuma umartan masu shi su taimaka wa marasa don haka ya zama yake da sifa ta shugaba na kwarai shugaba na gaskiya da musulmi da wanda ba musulmi ba sun san shi akan wannan kyakkyawar mu'amala ta tausayin ɗan adam da jin ƙayinsa da agaza masa da taimaka masa wanda wannan yau shi muke bukata wa shugabanninmu da jagororinmu a cikin al'umma yace an gama za a yi faƙala ƙarib sai ƙarib ya ce wa anil aswad ya rasulallah ko za ka biya wa aswad ma shi ma ya manzan Allah faq bihi ka biya mai ma'ana ba ba urwa ne kaɗai ba a'a aswad ma shi ma to ashe da al-aswad da urwa da al-aswad akhawani li ummin wa abin li abin wa ummin shi aswad da shi urwa ‘yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ɗan gidan urwa sai ya yi maza ya je gurin annabi ya ce ka biya wa babana bashi ina fatan kuna fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a sai aka ce shi ma ɗan gidan aswad sai ya ce ka biya wa babana shi ma a biya masa to amma matsalar ɗaya ya mutu musulmi ɗaya ya mutu mushriki wa da ƙani ne yaya ne da ƙani shi urwa ya mutu yana musulmi shi shahada ya yi ɗazu na gaya muku an harbe shi ko to aswad fa shi ko mushriki sai manzo Allah ya ce a'a innal aswada mata mushrikan sai ya gaya wa ƙari ya ce kai babanka fa ya mutu ne mushriki ya za ka ce na biya masa ko ɗan uwanka ya mutu ko wanda ya ce a biyawa al'aswad ɗin ya ce kai ɗan uwanka fa ya mutu mushirki ya za ka ce na biya masa bashinsa ƙarif ibn al'aswad ɗin kenan ɗan gidan aswad ɗin tunda wancan babansa ya nikawa lokawa ni ma bari roƙa babana to amma ya manta shi ubansa mushirki ya mutu to amma ka duba ubansa mushirki ne amma fa har yanzu wai yana son a taimaka wa baban nasa haka saboda bala'i da haɗarin mutum ya mutu da bashi a kansa sai ƙari ibn al-aswad ya ce ya rasulullahi lakin tasilu musliman da qaraba yace amma manzon Allah ai kana sada zumuncin musulmi na kusa ai zumunci ma ya'ani nafsahu yace to idan babana mushriki ne ni kuma ai nayi imani da kai ni al-aswad to idan ba za ka biya wa babana ba to ba za ka yi min zumunci ba ni ka duba nauyin da yake kaina ka duba tausayin da nake wa ubana kai ka biya don ni ba don ubana ba ba za ka yi min ba yace wa inna maddainu alayya yace ya rasulullahi ubana ne ya ci bashin nan amma ya mutu bashin ya dawo kaina ai na ce ka biya wa babana bashin ne ba wai don shi mushiriki ka biya masa ba a bashin a kaina yake ni ne zan biya bashin shi ma ibnu urwa da ya ce ka biya wa babansa ai da aka kashe babansa ai ya bar masa bashi ne da yana neman relief ne yana neman ka ɗauke masa nauyi ne nema ana neman ka taimaka mu duk da babana ba musulmi ba ne Allahu akbar kawai manzo Allah ya ce an gama faqada daina urwata wal aswad min maliha annabi yace da urwa da aswad din da ba musulmin ba shi ma gaba ɗaya a kawo min lissafin bashin da suka mutu suka bari zan biya kuma ma ibn al-qayyim yace annabi ya ma gama biyan bashin gaba ɗaya don Allah ba a faranta mai ba to ka san fikihun da zaka gane anan ai zaka ce to ai ba musulmi bane eh lalle ba musulmi bane to amma da ya mutu wa ya barwa bashin to dan haka dan ya biya ya biya ne danwa dan musulman to jama'a wannan shine shugaba da a ce Allah ya taimake mu shugabanninmu da kudaden nan da suke rabawa za a rinka kawo musu lissafin bashi da ake bin mamata ko da ba duka ba suna dan ragewa ai da sun yi ko da ina jin wani ana hira da shi mun yi empowerment mun sai babura mun sai kaza mun koya kifi a wannan soya kifi ne ko kiwon kifi mun yi kaza mun yi kaza Allah saka maka da alkhairi yayi kokari sosai amma da wahala ka ji a ce mun bibbinci gidajen marayu mun binciki mai iyayensu suka mutu suka bari na bashi mun biya wa matattu da suke kwance a cikin kabari mun ware naira biliyan guda mun biya bashi wa matattu da suke cikin kabari mun biya musu don mu faranta wa 'ya'yansu ba za ka taba jin wannan ba me yasa saboda karatun ba a iso shi ba tukun har yanzu amma ina tabbatar maka yau in aka yi mutuwa a gidan suwa ne a cikin unguwa idan aka lissafa maka tarin bashin da ubansu ya mutu ya bar musu ba wai maganar rabon gado ake ba bashi da ya tafi ya bari kuma a ranar da ya mutu babu kwanon shinkafa ɗaya daman ya ci bashi ne don nemo kwanon shinkafan da garin ɗan wake da kuɗin makaranta da kuɗin auren binta da biyan hayan gidan Musa, ubansu ne, tun suna yara yake musu wahala yake musu bauta, har yanzu tsufa ya kama shi da ciwo, amma idan masifa ta talauci da bukata ta tashi shi yake musu, da haka dole ici bashi. Ya mutu yana cin bashi amma bai da riga ta arziki, wallahi mala akwai uban da in ya mutu duk gidansa ba wanda zai ci ribar. zai ci gadon rigar da ya mutu bai da wata rigar kirki da za a gada ka san ya za a yi kuna sanin wani abu na tasku malam malam akwai mamatan da wallahi idan suka mutu ko dai ku da kuke bin bashin ku yafe ko kuma idan ba za ku yafe ba ku je ku yi duk abin da za ku yi wani shiru zai bi zai ce komai ba wani Allah ya isa zai yi wani zai ce ya yafe ka san me yake faruwa shekara ɗaya shekara biyu shi ne wannan mamaci tun da ya kuskura ya riga ya mutu ya tafi da bashi to an gama ba wanda kuma zai biya masa karkai tsammanin ɗansa zai je ya karɓi albashi ya rage bashin ubansa wallahi ba zai ba ina so ku gane implication ɗin da haɗarin wani ba zai ce ya yafe ba akwai mamatan da yau sun shekara talatin suna kwance a kabari amma ana bin su kuɗi da yawa kuma ƴaƴansu ba su biya musu ba ba wani makoci ko aboki da ya biya musu ya za a yi a san yadda za a yi aka je kiyama gaban Allah kawai haka ake tafiya kuma mantawa ake shekara ɗaya shekara biyu tunda ba a takura muku akan bashin da ake bin babanku ba an ga ya mutu an yi shiru to ba su yafe ba kana tsammanin babanka zai scaling zai tsallake ba a biya masa wannan bashin ba kana tsammanin zai tsallake wallahi ba zai tsallake ba kuma yau waye ne ma ɗan kirki ɗan arziki da yake tunanin babansa ya mutu yau shekara ɗin shekara biyu wai yana tunanin akwai fa bashin da ba a biya wa baba ba azumi fa wani bawan Allah fa uwarsa ta mutu azumi ta mutu ta bari an yi sakaci ba a yi azumumukan ba ya bugo yana magana na ce ba da bata da magana ya ce akwai ba kun gaji kudinta ba eh wallahi na ce to ku raba azumin malam ba wata yar rahusa haka ba dole sai an rama nace yanzu ta mutu ku cinye gadanta kuma azumin da Allah yake binta bashi ba za ku biya mata ba daga ƙarshe cewa ya malam wala ba su yadda ba yace ba za su yadda a raba musu bashin da ake bin hajiya na azumi wai ka je ka ɗauki azumin wata kana mata ba ba za su yi ba nace kuwa Allah sai ya tambayi uwarku da ake binta bashin azumi da bata biya ba yana faruwa ai mutum ya bar wani azumi a kansa bai yi ba saboda tsabar wulakanci ɗanka da haka haifa wai baka da kima da mutuncin da zai yace bari ya rinka yin azumi litinin alamis ya biya maka bashin da ake binka ka gama wahala a kansa babu abin tausayi irin uban da zai zo ya kashe kansa akan tara dukiya da duniya akan waɗannan 'ya'yan wannan zamani da azumi ba za su iya maka ba wallahi idan ka samu malam ka ci ka sakata ka wala ka more wa kanka wallahi Allah ƙwarai kuwa in ka mutu kowane yaro da arzikinsa a gadon bayansa dama ƙwarai kuwa to babu ma mai gajeren tunani irin malam mutumin da zai je ta rankito bashi bashi bashi iyali bashi iyali bashi abinda ba dole ba wai sai ka sai musu takalma sai ka sai musu yadi irin kaza sai ka musu kaza abinda ba dole ba tara suka gaya musu duk abinda ba dole ba ba zan yi ba ka zo ka ciwo ka fadi ka mutu su rabe dan abin da kake da shi kuma ba za su biya maka bashin ba kwarai akwai kurakuran da wasu mutanen suke mutum ya je ta ɗiban bashi baya rubutawa wannan mamacin da ya wahal da mutane kenan sai ya mutu kai ta ganin wancan ya kullo daga unguwar yamma wani daga kurna ya taho ni ma fa ina bin sa 750 kai wani daga tudun bojo ya taho wani daga mariri wani daga kaduna wani ya bugo daga kaza yana bin bashi duk an duba takardunsa alhaji bai rubuta ko ɗaya ba alhaji ya yi sallama kuma ya tafi ya bar ku da aiki Allah ka biya mana ba su da suke kan na san dai wannan karatun yau kam dai ba lalle an ji daɗin sayan da aka ake so ba amma haka yanayin karatu yake ni ma ina faɗa ba na jin daɗi a raina wallahi wallahi amma ba yanda zan yi na fi ku tausayin kaina da kaina wallahi Allah ka yi mana afuwarka Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani astaghfirullah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh